بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta laraba ne ko wanda ta yi daidai da sha shida sha bakwai ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ishirin da ɗaya ga watan biyar tutawzan ishirin da biyu ga watan biyar tutawzan nineteen haka a mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu lafiya ya ba mu ikon bauta masa kuma ya ba mu ikon shiga cikin wannan wata kuma ya ba mu ikon gabatar da darussa a cikin littafin sanya tsarki Allah ya ba mu ladan abin da mun karanta daidai abin da mun karanta shi bisa kuskure Allah ya rage mana wa'inda suka jagorance mu wajen ilimi da tarbiyya Allah ya saka musu da alheri mahaifin Allah ya musu gabara ya sa da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'yanda suka taimaka wajen ɗaukar nauyin taya mu aiki wajen yada addinin musulunci ta hanyar biyan kuɗaɗensu cikin falalar da Allah ya musu a sa wannan tafsirai a rediyo blog fm na jigawa da npa na bauchi da drc bauchi 1 da drc bauchi 2 suna da yawa wasu alhaji bala wasu alhaji sunusi ba su son mu fito da sunan su karara amma dai mu za mu faɗa saboda an musu addu'a su alhaji bala su alhaji sunusi su alhaji murtala su alhaji ibrahim babban manaja da nta na ƙasa baki daya ima da gudunmawarsa da ya sa a cikin wannan aiki da kuma ikarsa alhaji ibrahim mutane da dama dai wanda suka ba da gudunmawarsu ga wanda ake sallah a wannan masallaci da kuma ma'aikatan DRC da talabijin din kowanne da cikin su Allah ya san guduma da suka bayar Allah ya saka musu da alheri Allah ya musu albarka a rayuwa musu albarka a cikin sana'ar su kuma abin da suke ruhi Allah ya kisan musu bukatunsu suke bukata a wajen sana'o'insu ko wajen ayyukansu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan wannan hidima da cewa alqur'ani dattawan mu magabata da suke halarta wannan taro wannan waje sama da shekara hamsin da yan kai ake tafsiri tun lokacin mahaifinmu har yau wanda suka gabace mu suka rasu Allah musu gafara Allah ya kyauta makwancin su Allah ya kai hasken wannan ibada samu da karatun mu kabarin su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu ci gaba da karatu akwai wani ya rubuto takarda yana ce dan Allah malam a ja hankalin wasu malamai da suke cewa a shafa ba sana'a ba ce kuma alhali wasu sun yi gida da shi wasu suna rike iyalansu wannan gaskiya abin da suke faɗa akwai kuskure to eh mun yi nasiha nasihan da muka yi mu ba cewa muka yi ba sana'a ba wani ne ya rubuto tambaya ko ya rubuto a ja hankali ga masu ajaɓa da suke saba wa haddi suke saba wa shari'a suna ɗaukan mutane sama da ɗaya har zuwa biyu har zuwa uku kuma mafi munin ma ɗaukan mata biyu a mashin ɗaya zuwa uku waɗannan ne muka ce duk wanda ya haka in jahilci ne ya daina in kuma ba jahilci ba ne to sani yana yana layin fasikai ita kanta a shafa sana'a ce lallai halal kuma idan ka bi ta da ka'ida ka ɗauki namiji ɗan uwanka ka kiyaye masa lafiyarsa ka kiyaye masa dukiyarsa domin daga ka ɗauki mutum ka ɗauki amana biyu amanan har uku amanan ransa amanan lafiyarsa amanan dukiyarsa duk sai ka kai lafiya ka fita a wurin Allah to ɗaukan mutum biyu a mashin ko da maza ne ka ga baka ɗauki baka cika wannan amana ko da da yardansa ne Allah ya hana kai da kanka ka jefa kanka ga halaka Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku jefa kanku ga halaka dan ko su da suka ce ka dauke su biyu ka ce a ni zan dauki mutum ɗaya ɗaya kuma ya nemi wajen hawa ko a nemi wani mutum da to in ka yi haka za ka ci halal mana halal ne ka dauki mutum a mashin a biya ka ka kai lafiya ka sauke shi lafiya ba wanda ya hana ka amma ka ɗauki mace haram ne ko min yadda ranka take so za mu ga ma haram ne mace ta bude kinyoyinta ta shigar jikin duwawunka da kinyoyinka shine ma'anar mace ka ɗauke ta a bayan mace haramun ne duk wanda ya hallata fasiki ne shi kansa shi kuma wanda ya ce ma fasiki ne wannan abin da muka faɗa ke ko da yake dai na san ba wai yana nufin akan maganar da ne bane ya ce wasu malamai suna cewa ba sana'a ba sana'a ce ba na faɗi irin amfanin ta ba ma na faɗi amfanin ta ma babu sana'a da yau yau za ka da tassa da za ka tashi ka fita ka ɗan zaga ka samo taimane wa iyalin ta zamansa amma su gyara kuma na ce musu muna musu nasiha kada bala'i ya zo ya same su kamar yadda ya sami wasu jihohi sakamakon sakamakon keta haddodin Allah bugu da tsari ma shine wancan takardar ya daga baya da na sake duba ya naga yayi maganan ma akwai wanda ma da azumi kuma ka dauki mace kuma da azumin ka dauki biyu ko uku ai kai ba itace bane ba gungume bane ƙarya kake munafiki ne kai dai ka ɗauki mace biyu ko uku da azumi ka ce kuma babu wani abu har ya zace munafiki ne abin da ya shafi keta haddin Allah babu wasa a cikin wanda haka duk wanda zai ɗauki mace da azumi ya san cewa baya cikin wanda za samu ladan azumi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan abubuwan da zai sa ka samu lada ba wai kawai zallan ka bar kishin ruwanka ka bar abincinka ba من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وما ترك ما أنت كنيسان تباتا من لما سنوني wannan shi ne matsalar kawai amma in za ka ɗauki maza ɗan uwanka kuma ka ɗauki ƙa'ida ka kai su lafiya sana'a ce man kuma halal za su sannan akwai wata baiwar Allah da take fama da kansan nono take tana fatar a mata addu'a Allah ya yi miki Allah ya ba ki lafiya albarkacin wannan wata kuma ki ta karanta addu'a nan wa nonon a wurin kalimatin lahi tamati wa asma'i kulli al'amati min sharri samati wal hammati wa min sharri ainin lamati wa min sharri hasidin idza hasada wa min sharri abi hasrata wa ma wala wanda ya ce ya duba miki hadisin da wannan yake ciki ko littafin alfar irin ka tofawa a jiki irin ka tofa a ayan nan ta لو أنزلنا هذا القرآن على جبل زوى الحريتين حيث سورة الحشر kuma rinka tofa lahudu da rabin nas falaki da nasi kuma hada da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kusa Allah ya taimake shi Allah ya yi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل ashe labarin waɗanda suka yi kafurci kafin ku ya kafuran makka bai zo muku ba ne suka yi ɗagawa suka ƙetare haddodin Allah aka ja kunnensu aka yi musu wa'azi suka murda kunnen suka ƙi ji fa za ku wa ba da amrihim daga ƙarshe suka ɗanɗana musiban al'amarin da suka ja wa kansu walahum azabun alimun azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su kuma haka ne al'amarinku zai kasance idan ba ku dawo kan hanya ba
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد نعم ذلك abin da yasa wannan azaba ta same su a duniya da kuma lahira bi annahu saboda yadda sha'anin yake kana tarihin rusuluhu manzannin su sukan zo musu bi bayyana da hujjoji bayyanannu bisa wajabcin su yi imani da Allah su bi dokokin Allah su bi dokokin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta mu fa qalu sai su ce abasharun yahdunana mutane ne kuma yau za su ce za su shiryar da mu ai mu ba za mu bi mutane ba wa kafaru sai suka kafirce da annabawansu wata wannan suka ba da baya ga barin imani wasta Allah Allah kuma ya ce shi ma ya wadata da barin baya bukatar dama Allah subhanahu wata'ala ya sa a maka wa'azi ne don ka amfani kanka idan ka ce ba ruwanka da wake da annabawan Allah ba ruwanka da wa'azolin da suke yi ba ruwanka da nasihohin da ake maka Allah ma shi ma ya ce ba ruwanka da kai shine Allah ya ce wattazana Allahu an imanihim Allah ya wadatu ga barin bukatan imanin da yake baya da bukata su rike kayan wanda kuwa Allah ya ce baya da bukatan sa ya tafi wallahu Allah ganiyun mawadaci ne dama ga barin halittarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa la liya'budun ban halittu mutane da aljannu ba sai don su bauta mu kai ba hai ba halittan ɗanka kai ba haihuwansa kai baka san numfashinsa ba baka san rayuwarsa amma idan ya saba maka sai ranka ya kuntata ya ɓaci ta da hankalinka cewa wannan ta da ni na haifa a ciki na ne zai mun kaza ko ba haka wani akwai wani bawan Allah ba abin da ya ɗata da shi illa sana'a ko kasuwanci ko wani abu makamancin wani kai ka koya masa sana'a ya iya da ya iya kuma sai ya kuturce maka ya koma wurin makiyanka kullum ka gaji kana kwafa ko ba haka ba ran kana ɓari na ce wannan fa ni na rene shi na koya masa sana'an nan amma ka ga yadda yake yi kai ma kana jin haushi idan an maka butunci dan kankani irin wannan ina ga wanda shi ya kero ka ya halitte ka shi kuma kana masa tsaurin kai kana masa tawaye ka koma gidan shedan ka bar rukunin wajen da ya ce ka bi za ku shirya da shi ba ku shirya yadda za ka ce ka tsine wa ɗanka Allah ya zawace ba halal bai kamata mutum ya tsine wa ɗanka ba amma wasu kan su zuwa arzikin tsinuwa ko ko kuma ka ce ka tsine wa yaronka da ya ci maka biyayya a kan sana'a ko wani abu da kuka yi da ka koya masa kai Allah wani rai da shi ko to haka kuma Allah da ya halicce ka ashe kuwa idan ka ce za ka kutulce masa ka bidire masa to ko ka san ba za ka gama lafiya ba shine Allah ya ce dama shi Allah mawadaci ne ga barin halittarsa hamidun kuma abin yabo ne in baka yaba masa ba ma ana nan ana ta yabansa kai ne kawai ka samu matsala kuma ana nan ana ta yaba wa Allah subhanahu wa ta'ala ko suna nan suna ta alhamdulillah suna gode wa Allah wanda haka Allah baya da bukatan mu mu ne muke bukatan sama kalantul jinna wal insa illa liya'budu ma uridu minhum min rizqin Allah ya ce ban ce ku zo ku tsara mun arziki ba sai da ma bai je ka ba nema kake kullum Allah ya tsara maka wa ma uridu an yut'imuni ban ce su zo su ciyar da ni ba inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah shine mai azurtarwa ma arzikin nasa ma shi ya baka shine ma abokin karfi wanda yake matabbaci in ka ga ya ce ka baki to wani dan uwanka ne yake son ka taimaka masa da ya tagayyara sai ce an ce ƙofi sabirin lahi sai ce man gallabi ƙorifin laha ba Allah za a kai mawa ba wani ɗan uwanka ne kusa da kai sai Allah ce ka ba shi rance yana daga cikin abin da musulunci ya yi champion a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da Allah ya wajabta zakka ya wajabta sadaka sai aka ce sai aka ce manzo Allah kare shi da yana karba da cutar ai dama ya yi idan ya tara kuɗi da aka ce ban da da yana karba yana ba wa zuriyar sa ta ce a da yana kan arzuta dangin sa ne ai sai aka ce dangin sa ma karku baya cin zakka baya cin sadaka dangin sa ba su ci zuriyar sa jikoki ba su ci iyayen sa ba su ci sai dai a ba wa wani bare wanda ba zuriyar annabi ba ko an kawo zakka ko da yunwa zai kace ku a zuriyarsa ba za su ci ba ya wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya ga wata dabino sai ya nuna halaccin tsintar abinci a ƙasa kar a bari ya wulaƙanta sai ya ga dabino ya ce ba dan kada ya kasance wannan dabino na sadaka ba ne da na ɗauka nan ya ce bar sabon su ɗauka ya ce su ɗauka su saboda ya nuna halaccin ka tsinci irin wannan abu wani lokaci an kawo sadakan da dino gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwando sai sayyidina Hassan ya dauki daya ya sa a bakin sa ya tauna manzon Allah bai lura ba sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lura ya ka ka tofar tofar aka bude bakin sa aka kwakwale aka zuba cewa aiki ba sa cin abin sadaka sadaka na fuqara ne ba na albayt rasuli sallallahu alaihi wasallam ko kaga ashe ma dukiyar wanda kai dai ba wa annabi ka bayar ba ba wa dangin annabi ka bayar wa wasu mutane ne ɗan uwanka aka ce ka tausaya ka ba su kuma Allah ya ce ki ka ba mawa man zan da zai qurdullaha qardan hasan na'am hamidun mawadaci ne gabanin halittarsa hamidun abu ne gode to wadatuwan Allah kuma da ya ce ganiyun aka ce ne an kalkihi to a mere perception ɗan ƙaramin da ƙadiri da tunani mutum an ji an ce Allah mawadaci ne to abinda ake tunani karkace kuɗi gidaje kayayyakin mallaka ko eh Allah mawadaci ne mai su da yawa mai bayarwa yanzu kuma ya jawo bigayinsa ya ga dama so ce ka falala maka ka rasa ma yadda za ka yi da abin da ya ba to amma wannan ba ita ce ba nan wadatan Allah ya ta tsaya ba shi ganiyun ne an halƙihi ganiyun ne anil mahalli ganiyun ne anil mukarsi da haka jinansa alginal mutlaq al'am وخلفه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف والجعل وحركة والجنة المطلقة عام جننسا مطلقين آمين baya in ka ce Allah idan yanzu ka ce Allah zai zauna a kan kujera to lalle ka ce Allah ba ba wadansu ba ne ba ku kafi ba ka yarda da jinan jina na Allah ba wadatuwan Allah ba menene malaman suke rubutawa mu duba a tafsirin mana me suke rubutawa har masu fassarar na shirmen sukan fassara abin da malaman suka faɗa suke faɗa amma ba su gane me suka faɗa ba an ce ganiyun an khalqi amma su ku gani suke ganiyun an namu mutane mu ne ba bukatar mu ba haka bane kuma ya wuce magana ya wuce nan ganiyun an na din ne kursi ne arki ne duk wannan abubuwan khalqu ne lahul khalqu wal amru ko to ganiyun an kulli zalika Allah mawadaci ne ga barin arshu Allah mawadaci ne ga barin kursi Allah mawadaci ne ga barin mahallu Allah mawadaci ne ga barin muqaddisu wannan ita ce cikakkiyar wadatuwa ta Allah in kana so karka ji da wai a tauhidi baka san wannan ba to baka yi imani da wa da kadai da wadatuwar Allah ba ba wai kawai wai irin irin ba na bukatar ku amma ina bukatar mu ne ba kar in bani ko ina bukatar gado in kwanta shi yasa Allah shi hikimarsa da ya kawo maganar abubuwa irin waɗannan ɗin sai ya nuna kuma wadatuwar nasa Allahu wannan mai bauran suna la ilaha illa huwa alhayyul qayyum to za a yi maganar kursiyu ne sai aka fara introduction din maganar cewa mawadacin ne da barin kursiyu sai ya fara ce maka la ta kuzuhu sinatu wanda ke zaka tsaka ne yake bukatar kujera kar yana cikin ya iya bayi ko ba haka ba yawa da ga sanata yana haka akan kujera ko ba haka ba saboda yana bukatar ko ko ne irin shugaba ne ba ko saboda yana bukatar kujera to Allah zai ce yana da kujera masu mulki da suke jin suna da kujera kai kujeran ka iya dan wani fada ne to shi kujeran sa ma ta wadatu sammai da karshe gaba ɗaya an cibe su an taya su a cikin kujeran ba za a gane inda suke ba to fa wanda yake cikin sama kuma kujeran ta fi ƙarfin sammai da karshe ko kuna da hankali kuwa ko ana da hankalin gano wannan to ya ce wata a kurfi hu ne ko ba sama'u ba nan ma ya kamata a sa hankali wasu a kursi hume samawa ba sama'u ba don haka dukkan samawa ce yake magana don karkace mana ya ana magana zuwa na bakwai ne sauran banda samawa su duka wal arz duk arabina za a iya zubka su a cikin kursi ba ba su zama komai ba manzo Allah ya ce ba su fi kamar a jefa kwandaloli bakwai akan garkuwa ba sammai gaba ɗayan to ina magana ne an matsa wani ya zauna wannan hauka ne ba tauhidi ba don haka Allah subhanahu wataala da ya ce ta ta kudu sinatun ya kore maka bukatan gingiri dan a zauna a kurera wala naumun ya kore maka bukatan kursi bukatan arshi dan a kwanta don me zai bacci don me zai nemi kursi da arshi bayan lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man zalla bi yajrun indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yakuna bi shay'in min ilmihi kuma illa bima sha wa fi akursiyyi samawati wal ard kuma a haka wala ya'uduhu hibluhuma There is no problem about them. He, do, he, he doesn't bother them. Bai ma damu ma da suna me za a yi. Komi yana tafiya da yadda yake so ba wai sai irin an ce an ba ka kula da wannan anguwar hankalin ke tashi ba kabilar da yan banga kabilar da yan kan matsala ta faru. To shi he doesn't bother security ko ma menene da a gurin suka yana tafiya masa yadda ya shirya na rubu yin gudu wal aliyu da aziz Allah ke leba ma gudu ya ce kwayi gagara misali to Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ne wadata mutlaka amma ba ka ce ya wadata gaban mu amma yana bukatan gado yana bukatan kujera yana bukatan ba haka ba wannan kan baka san Allah ba. حميد أبو جهل نعم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يزيد زعم الذين كفروا ويكافرين في سكرية أن لن يبعثوا wai ba za a taɓa tashin su ba mutum ya mutu ya rufe a tashe wanda ya mutu bala haka kuwa lallai za a yi haka za ka mutu ka rufe a tashe ka la tub'atun na wallahi sai an tashe ku thumma la tunabba'unna bima alintum sai an saka muku abin da kuka aikata tunabba'unnan nan kullum muna maimaitawa su ji zauna ne ba wai kawai a gaya muku ku ji ba eh wata wayo ne kuke yi Allah kuma ya san wayon ku yawwa zaman ladina kafaru zahiran aw batinan akwai kafaru zahiran akwai kafaru batinan kafaru zahiran sun ce su arna ne ba za su sallah ba za su yi azumi ba za su kuma kafaru batinan suna nan suna sallah amma zuciyarsu ba ta yadda za a yi tashin alƙiyama yawwa mai haɗa fitina ka sa ya kashe mutane a ɗebi jininsu mai sawa a sace mutane mai sawa a kakkace mutane duk tunanin ka ba tashin kiyama mai kwashe dukiyan al'umma ka je ka koye a ƙasan waje yi ta fama da yunwa mai kwashe kuɗin ministry of health yara su ta mutuwa da ciwo mai kwashe dukiyoyin mutane na security da cinye a yi ta faman fada ana kashe mutane mai kwashe dukiyoyin mutane da je ka koye education a bar mutane cikin jahilci su yi ta haurajiya duk masu ɗiban wannan baɗinan ba su yadda akwai tashin kiyama ba da su yadda wallahi ba za su yi. wallahi ba to shine manyan asalin manyan kafiran cikakku suka ce ba za a yi tashin kiyama ba Allah ya ce ye ai kuwa wallahi sai an yi bala za a yi warabbi na rance da ubangiji na rasulullah ga musu bala wallahi sai an yi tashin kiyama na rance da ubangiji la tuba sunna sai an tace ku an yi muku tashin alkiyama shugabannin kasa wallahi za a yi tashin alkiyama gwamnonin ƙasa wallahi za a yi tashin alkiyama sanatoci wallahi za a yi tashin alkiyama ref wallahi za a yi tashin alkiyama sai an tashe ku yadda za a tashe ku wallahi za a tashe ka kuma na ku nabba unna bi ma amintum abu ku sakamakon aikin da kuka yi kaje kai sai ni ai suna son su ci banza ne eh dama abin da suka dama su ja abin da suka sha su kashe wanda suka kashe su su cutar da wanda suka cutar su yi abin da suka dama kuma wai tsada kenan in sun mutu sun mutu har abada Allah ce to ba haka bane ba yanda kuke ga son bane ai abin da yasa kafirai ba su son a ce za a yi tashi a alƙiyama shine ba su son a ce za a je can a yi new judgment wani filosofa ma a ingila ya duba ya ga rashin adalci da ake yi a cuci mutum a je kotu kuma a ce shi ne mara gaskiya a kuma ɗaure shi to kila ma yana karanta abubuwa ne da reaction din su abu kaza ya yi kaza ya yi reaction kaza abu kaza ya yi kaza ya yi reaction kaza to sai yaga ana ya duba judgment da ake duka yaga ba gaskiya a duniya sai ce kai zai abbas bi a na za jajinan ya ce wannan jajinan na duniya wallahi bai isa ba zai abbas bi a na za jajinan dole a yi wani a na za jajinan yawwa ta ga shi dai ba musulmi ba ne amma ta hanyar falsafansa sai ya gano there must be the day of judgment since there is another judgment there is day when that judgment will come ko ba haka ba tunda akwai date date akwai day when that judgment will come to shi kenan ya kawai ya yi zai canza da imani ya zama musulmi ya fi masu gudu there must be another judgment so our leader our leader there must be another judgment saboda haka be careful Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi da su ba sunna wallahi sai an tafi wallahi da mu da kudu za mu tafi mu je filin kiyama kuma kamar wani kamar zuwa kan aika in kwana kaɗan ne za ka ji labari za mu ga mun haɗu ثم لتنبؤن بما عملتم أتاكا مكد أظن كيف wazalika ala Allah ya ce wannan abu ne mai sauki a wurin Allah mai sauki na wurin Allah kai ne kake ganin yana da wuya amma wallahi abu ne mai sauki a wurin Allah na'am فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير.
What is the way out? till then the day of judgment to ka canza ra'ayinka daga ra'ayinka na da kawai ba alimu billahi ku yi imani da Allah in da baka yi ba kana kafiri ka yi imani da Allah in da ka yi na walawala ya allazina amanu aminu ya ku masu imani na lagalaga alu ku yi imani na gaskiya billahi da Allah ka dawo kan hanya ka mayar da barnan da kai zaluncin da kai ka mayar satan da kai ka mayar wanda ka kashe ka biya diya ka nemi gabara wayan da ka zalunta atibu anfusakum in qawli al-fuhasa fa aminu billahi fi imani da Allah kawai wa rasuli da manzon da shine mafita tunda duk inda aka samu problem aka duba aka yi analysis na problem din aka nemi way out ba wai kawai ana son kawai kike nan problem ne da goma problem din sa bane ana son a samu way out way out shine you should believe in Allah believing in Allah means that you should work in the way of Allah subhanahu wa ta'ala we should follow the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala ka bi dokan Allah ka bi abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ka gyara halinka shine imani da Allah din ba just mere I believe in Allah but I will do whatever I like wannan ba believing in Allah bane ba shi bane ma'ana kai in kai imani da Allah kai aiki da abinda Allah yake shine believing in Allah فآمنوا بالله في إيمان إلى الله ورسوله في إيمان إلى من الله صلى الله عليه وسلم والنور الذي أنزلنا ku yi imani da wannan haske da muka kawo muku mai fitar da ku daga duhu ku yi imani da alqur'ani shine nurin da zai anzalna din wallahu bima ta'maluna kabir kar kuma ku yaudari kanku duk abin da kuke aikatawa ba alimun kawai bane bi ma ta'amaluna a'a qadirun ne ya san abin da kake aikatawa komi tsuyanka duk inda ka tsuya kai ya sani lokacin da kuka yi mitin kuka ce suwa ne suwa ne aje a kace su ko aje a yi suwa ne karna ko a yi kaza a boye secretly ba wanda ya ji no secret in front of Allah subhanahu wa ta'ala nothing secret sai Allah da baɗini da zahiri duk ɗaya ne a gurinsa saboda haka ko da ka ɓoye ka ce bari ka ɓoye a fili ka nuna kai muni ne a ɓoye a je a sha giya da kai a ci alade a ci naman mutum ka zo kana mugure kana cewa mu ne shugabannin musulmi ko na arewacin ƙasa ne ko na ina ne to kai ne mu ne saboda mu kai yaudara amma Allah kan yana nan yana nan shahidun an kwace tauhidi an nuna Allah baya ganin mu yana can sai a kai masa labari sai sa wa'annan duk suka lalace suke abin da suka ga dama dama asalin tauhidi ma'anar da shine a nuna maka a ko ina kake Allah na ganin ka na jin ka na kuma da iko a kanka yana kuma ganin duk abin da kake a gada to yan tauhidin zamani sun zo sun ce baya nan labari ake baki waya ake masa ko kuma tsoro in ta ne yake ganin abin da yake faruwa wallahi alam shi kan yi over there sahabbai suna cewa a ƙaribin rabbuna fanu na jihi an fa'idun fanu na am a ƙaribin rabbuna fanu na jihi an fa'idun fanu na jihi sai manzon Allah ya ce ba amsa ta ba sai wani bari ne abin ya amsa sai Allah ya aiko da amsa ko ka so ko ka ci haka amsan take وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان كيف كان قربك يا رب ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه من حبل الوريد da ba a cewa da ibi ne ko mu'an'ali ko mawubi ko jami na'am to Allah subhanahu wata'ala yace ku yi imani kawai da Allah da harken da muka saukar wallahu Allah ma ta'amaluna kabir matanin koyayyen abin da kuke aikatawa na'am يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التدابر نعم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويذكره جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ranan da zai tara ku a ranan babban taro taron da ya haɗe dukkan tarurruka the big gathering taron da kowa ya halarci wannan taron kowa na guri yawmul jami kenan eh yawmul kiyama ranan babban taro Allah zai hada ku da min awwalikum li akhirikum na farkon ku da na karshen ku insakum wajinnakum mutanen ku da aljannun ku duk a tara a filin babban taro zalika yawmu tagarun wannan rana ranan kamun ga ce ranan kamun ga ma'anan kamun ga dai mun gabatar ranan da za ka san ka sayar da abu mai tsada ka karɓi abu mai arha tagabunu kuma fi ma bainakum tsakaninku da juna akwai tagabunu eh gidanka kowannen mu an masa gida aljanna an masa gida a wuta kowa kowa yana da gida aljanna in case kuma yana da gida a wuta in case Allah ya tsawaka ni na yi sadaka da nawa wa yake so ƙara masa faɗin gida kowa an masa gida yana da na aljanna yana da na wuta in kai ko za ka zama ka je wancan ko wannan to shi da yau mu tagabu ga matanka na aljanna hurin ilimi ga kayan lagwada ga kayan daɗi ga komai kuma can kuma ga sansani ga ga ga ga tasani ga sarƙoƙi ga kunamai ga macizai ga kuma wuta tana tafarfasa shi ma dama macijin na wuta ne kunamar ma ta wuta ce in ta cije ta sai ta kama da gobara Allah ya tsare mu to haka gidajen suke guda biyu to ranan ne za a ga tagabu makwabcinka na aljanna idan an kai shi wuta aka tabbatar da cewa shi khalidi na fiha abadan ne to sai ka hada sai ka hada da naka gidan da naji sai ka hada sai ka kwashe wurin inin sa da duk sai ka hada sai zama gidanka gida biyu ta masa gabnu kenan ta masa kamunga shi kuma sai a hada masa naka na can sai sai a hada Allah ya tsare zalika wannan rana yau mutagabu ne ranan kamunga kenan man yumin billahi amma kar ku razana in ji Allah sai kar mu razana man yumin billahi duk wanda bai yi imani da Allah waya amal salihan ya yi kuma aiki na gani to fa ba imanin kawai ba ne sharaɗinsa ka haɗa shi da aiki na gani yanzu nan muka ce kar ka ɗauki mace a karɓa kana kallo na ka sani kana gani na ganta muka ce karka ɗauki mace a sha ba domin yumin billahi kuma waya a matsali ba shi ne zai kamar ma da talauci ba saba wa Allah ba shi zai kamar ma da talauci baka fir aro sai ya aji ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gara ku gobe wutar jahannama da kuma ta da ba ta da wata gobe cikin ka kai goge akwai wani bango a cikin jahannama sai a je a yi goge idan ta baya kai gogel a manna ta haka sai haka ta gobe matan wani mu ba abu ba wasa ba Allah ya kare wa man yu'min billahi wanda ya imani da Allah wa ya amal salihan yayi aiki nagari nukaffir anhu sayyi'atihi sai mu ya sai masa munanan laifukansa in Allah ya ji saukayinka kenan saboda Allah ya gaji da gojen ɗinka a shafa sai ka je kare wuri ka sunkiya sai ka juya da kai sai ka goge bayan a kwanta shi ya yi zajar ko da za a bai ma kanu ya amalu bayan da ya taɓa bayan ma ya taɓa matan mutane sai a goge a ɗauke ka wurin duk yana jini jina jina a kai ka asibiti ana ta fama ka yi sati kana ta jinya ga za a bi kanu ya amalu ko wannan mai sauƙi kenan manzo Allah ya ce Allah yana jaraban ka saboda ya zama maka abin da ya sani ka zama kafara na lahira ko ka yi tufa mashin ɗin ka bar ka je ka yi haka akan titi sai ka yi tafiyar mita bakwai ka je ka haɗu da bangon da shodda buga kanka Allah ya kiyaye wani mai mashin din bai zo ya hau ta kanka ba a ɗauke ka a kai ka baki ya gaji ne na hira da matan mutane a adaɓa hanci ya goge goki ya goge hannu ya yi jina jina a yi dinki a yi sati kuka in Allah ya taimake ka wannan abu hanyar bayan abubuwan da muke aikata nan bane ni kan gaskiya daga yau na bari ko ka sa wannan shine jaza'u Allah yana jaza a duniya yana yi a lahira ya hada ka da bala'i a duniya dan ya zama maka wa'azi ka bar laifin da kake amma da yawa wannan yana faruwa da mutane da yawa wasu kan wani tsegin mai mota ne ya mun hon a'a na ba mu kana hon mai mota wani eh Allah ya fi wajiya maka hon dan ya hukunta ka da ladabtar da Allah ya so wanda ya gyara halin sayumin billahi wa amal salihan wa nukaffir an sayyi'at sai mu kare masa munanan ayyukan sa amfanin wannan watan ne na fana rabba amin ta salihan kai ta istighfari kai ta salatu annabi kai ta nafiloli kai ta karanta karanta alqur'ani رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنب الكبائر daga Ramadan zuwa Ramadan yana shafe abin da aka aikata na tsananan zunubai a tsakanin su in an nisanci manya-manyan wanda ya wannan Allah ya ce sai mu share masa munanan ayyukansa wa nudkhilhu jannatin mu shigar da shi aljanna da jarimin tahti hal anhar wanda wannan aljannan koramu suke gudana a karkashin ta shi Allah mawadaci ne saboda wadatansa abinda 'yan siyasan nan ba za su iya yi ba shi yake yi wanda suke mana ƙarya da a zamani shagari ko a je kawai a ce za mu muku famfon fura da famfon madara lokacin amma yanzu ba wanda zai je faɗi wannan a kawai ya zai ci duka saboda yanzu an waye ba irin wancan lokacin ba ne ko ba haka ba to shi Allah shi korama ma ce ba famfo ba koraman madara koraman nono koraman wayin wayin ko mai tarifa a cikin duniya lam yatarafa fil akhirah wanda ya shata a duniya ba zai shata a lahira ba to akwai ta a lahira amma banda an sha lalaga mun fiha wala tafi an sha ba a surkulle ai ta surutai babu da korama na fanta wane ne sayan maltina yake masa wahala za ka yi da hamsin ne ko yawwa akwai korama na maltina in ka so ma kar ka sa kori ka kafa bakin ka sukan faɗa akwai to ta jarimin ta ta al'arharu to lahir aljanna haka yake amma Allah ya baka misali a duniya kun ga ana turo ruwa ta famfo da a zamanin kakannin ka ana yi turo famfo kana buɗewa abin nan mai wahala a sahara yanzu kana buɗewa ya ta zuba har wani ma ya bari dan albazaranci ya mutu a rusa to yadda Allah ya bada wannan a baya lamun haka zai bada wa yanka ai man fiye na da tsada ko yana da wuyan ka saya ko ba haka ba amma ka je riba su sai ka samu wajen da ake kono za su gani kamar kogi ko ba haka ba ko mi available ne na Allah ne kuma wannan waye baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba to haka yake kuma zai ba ka a lahira irin wayannan abubuwan in ka gyara halinka mu shigar da shi aljanna ta jari min tahta al-anhar wanda koramu suke gudana ta karkashin ta na fiha wanda za su dawwama cikin wannan jin daɗi abadan har abada zalika al-fawz al-azim samun wannan shine samun rabo wanda yake mai girma na'am
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا suka ƙaryata ayoyinmu alƙur'ani kenan ulaika waɗannan ashabun nari su ne ‘yan wuta’ khalidina fiha za su dawwama a cikin wuta har abada in dai ba su mutu da imani ba wa bisal masir makoma sai muni a ce mutum ya koma lahira ya shiga wuta don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskiya ne sai sanurihi mu ayatuna fil afaq wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu al-haq wallahi sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ya yi rihazar na duk waɗannan abubuwa ya yi na aljanna ya yi na wuta idan ka je kurmi wanda ya haɗu mu da mun ɗan san wannan a arewacin najeriya amma matsalar mu ta sa yanzu babu wallahi da mukan je gona nan nan wajen awala hotel mu sha tsada mu ci gwandan jeji mu ci ka ɗanya mutu komai abinci a ƙasa sun ko ka ci kawai kuma ka yi noma ka sha ruwa a kusa ka dawo yanzu na jin ko ka dangana da ni dai na daɗe ban ga tsada ba ina zuwa gona jeji jeji babu ita babu tsada babu kanya to ɗan kanyan ana ɗan samu jifa jifa to da haka jeji yake waye shuka waye waye ba da ruwa wa ya sa fertilizer ba wanda ya sa ba Allah ne ya tsirar da abunsa ya cika jeji da shi ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan ga ruwa mai sanyi a kogi ka ja ga bidiyoyi masu sanyi ka kwanta ka huta wannan wai Allah mu kuma mun buɗe gonar mu muna yi kuma Allah ba gonarsa ko ba wanda yake gyara masa ba wanda yake duka masa ba wanda yake girbe ya sake duka idan ku yi ta masa barna ma ku girbe ya sake tsararwa ku girbe ya sake tsararwa to wanda yayi wannan yana nuna maka zai maka wankan din wanda yayi wannan kacci ba tare da ka duka ba ba tare da ka noma ba available babu ya ko ba kai ka ba fa sai kan ma birai suna ganin kai barawo domin wayannan dabbobin jeji da su tsuntsaye da birori da menene duk su ne suke cin wannan tarayu Allah ya tuka musu law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra fi utti tazadu khimasa wa taruhu bitana manzo Allah ya ce da kun dogara ga Allah yanda ya ce da tsuntsaye haka zai ciyar da ku ciyarwan ba wani abu ne mai wahala ba a wurin Allah ku ne kuka ce bakale hawa isra'il hawa gumi hawa a dadda hawa bakale hawa ta bakal ko bala'i to wannan rihazan na aljanna kenan Allah ya yi waye ya je volcanic wuraren da ake ta musu volcanic wuraren duwatsu masu aman wuta daga tutse yana farfasa yana fitar da wani irin yawuna kunun wutan dutse wuta ne ta ci dutse har yana zubar da yawo yana zubarwa yana zubo da shi waje yana bindiga Wa ya hura amerika ne ta jefa nukiliya shi wanda ya ce akwai narun mukada narun lahi mukada allati tattalo alal afida shi ya hura wannan tun a duniya zai nuna ma yana da wuta kuma da za a ɗaya duk 'yan duniya a zuba a duwatsun balkani din na inda suke da babbar wuta wallahi duk toka za mu ana tsunduma ana jefawa ba za mu duk wallahi dai an ƙara duniya sab wannan wutan tana ce a wuta ko da har nasu wani hijara to ga shi yanzu ko da hijaran ne Allah ya nuna maka hijaran kasance wuta ba tare da an zuba fetur ba to ga hijaran nan suna cin wuta da kansu suna amai suna bindiga kuma Allah ya dama ya kora ta Amerika wutar yi ta gudu a ce wutan jeji a ta gudu jahannama ta zo Amerika duka waɗannan ayoyi ne kan wurin yi mun ayatu na fil afaki wa bi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu haq Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan dan kasancewa abin da ya faɗan nan gaskiya ne kuma ya yi a gidan a gidan a gidajenmu kwanan nan Allah ya sauwaka wasu mutane sittin da yan kai suka toye suka zama kanzo a Nijar saboda tankin mai ta faɗi sun ga banza suka rinka ɗaukan bokitai suka je suna lodan mai suna gudu a ce mota za ta yi bindiga can kan mai sai bindiga ya suka kone gaba ɗaya wajen mutum a ɗari shida mutum wajen ɗari shida ɗari biyar ne farko daga baya aka ce sauran masu rasa laifin mai suka yi wa Allah ikonsa ne kawai ya kona sai ya nuna maka yana kona wanda ma bai yi laifi ba balle wanda ya laifi kana gani suka kone kurmus a duniya masu yakan sa gobara ta tashi a gida ta kona mai ciki ta kona kadangare ta kona kaza ta kona rago ta kona saniya ta kona duk wani abu mai rai a gidan ya fa'alu ma ya shawo duk yana yin wannan ne jan kunne gare mu da wanda ya yi wannan a duniya ba to da ya ce zai yi a lahira wallahi ku daidaita ne wallahi ku daidaita ya yi haka a duniya ma in an je lahira ba wallahi ku dai ne wanda bai yi ba bai yi laifi ba ma ya kona shi to kai fa da kai da kai ta wurin kunne ku yi kokari ku daidaita mu yi kokari mu daidaita da Allah wani malami yana wata nasiha yace dan adam kai kokari ka daidaita da Allah idan ko ba za ka bi Allah ba ba za ka bi umarninsa ba to ina ba ka shawara in yi kira ka karkace domin kuwa in dai za ka je ba za ka ga mai kyau ba in dai ka isa ɗan tawaye ka isa ɗan saurin kunne kuma ka ƙi ka ƙi jin Allah to in yace ka zo ka ce ka zo kar ka yadda ka je in dai ka san ba za ka iya zuwa ba za ka iya nocewa to ka yi abin da ka dama amma in za a ce zo ka taho to wallahi kai kokari ku shirya da Allah dan haka mu yi kokari mu daidaita mu shirya da Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda wuta ta zama makomansa risal masir makoma ta yi mun sadaqallahu al-aziz wa ballaga rasulul karim wa nanu ala zalika min ash-shahidin Allah mun tuba Allah mun yi laifi Allah mu masu zunubi Allah mu masu laifi amma mu masu neman gafara Allah ka gafarta mana laifukan Allah abinda muka yi ka hada mu da bala'in kidnapping ka hada mu da bala'in yan ta'adda ka hada mu da bala'in ya jujin yan siyasa masu tsotsa talaka Allah zai inda muka yi mun tuba Allah ka yafe mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka ji kan magabatan mu da iyayen mu albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq min al-lahi al-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi ya qadir al-jilal al-aziz سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين